من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna sha biyar ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da bakwai wanda ya dace da hudu ga watan uku miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna daga wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya a in ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da bakwai haka ne ko a ramma yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da takwas kafin haka akwai tambaya da za mu amsa mai tambaya na farko yana cewar mutum ne yana sallar nafila yana so ya raka a hudu to zai yi tsakiya tsakaninsu ne ko kuma ba zai yi ba da ma'ana kamar yadda ake sallan a zahar ko la'asar kenan to da farko ita sallah nafila raka a hudu ana yin ta ne kawai idan kana sallah na tarawihi mai raka a goma sha ɗaya wanda annabi ya raka uku a hudu a jere zama guda daya ya sake hudu a jere zama guda daya uku a jere zama guda daya kamar da zo cikin sahihul bukhari daga nana insha Allah ta'ala kara mata yadda to in dai ba a wannan bane ba nafila raka biyu ake yi sallama mu gane wannan abin da kyau ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abdullah bin umar Allah kara masa yadda da aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam dangane da sallar nafila sai ce salatun laili wannan hari masna masna na fila in dai da daddare ne ko da rana raka a biyu ake ayi sallama raka a biyu ayi sallama shi yasa haka kawai ba za ka kirkiro na fila mai raka a hudu ba ina fata an gane shi ita ibada tauƙifiya ce ana yin ta ne yadda mai shari'a ya koyar ba kai ne za ka kirkiro abinka ba saboda haka shi yasa hatta wasu malamai suka ce wanda shine ra'ayin abdullah bin bas rahmatullahi alai ko da za ka yi shafa'i da wutiri in dai ba irin wannan mai raka a sha ɗayan za ka yi ba ba su kai wuce da raka uku a jere sai dai kai biyu kai sallama ka kawo guda ɗaya kamar yadda muka saba ina fata an gane amma ka kawai ka jera raka uku a jere kai zama guda ɗaya malamai da dama sun ce ba za ka yi ba sai dai ka biyo tsarin wannan sallan mai raka a goma sha ɗaya sallama guda uku ina fata an fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da ya kamata ashe sama malamai suke cewa idan mutum yana sallar nafila sai manta da raka biyu sai miƙe ya zai yi suka ce sai ya ci gaba sai ya kawo raka hudu a jere shi kaga wannan larura ya kawo ba wai don haka ya kamata kai ba wallahu ta'ala ala wa alam allahumma amin sai wani na tambaya dangane da matsayin mutum yana cikin sallah sai ji an kira sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi ɗin da kan shekaranta aya da take kiran sunan manzan Allah alaihi salatu wassalam wanda akwai sa aurare guda hudu cikin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran ita ce ta farko ko daga ali imran daga nan ba za ka samu wata ba kuma sai ka zo suratul ahzab daga ahzab ba za ka ƙara samun wata ba sai ka zo suratul qital ko suratul muhammad daga nan ba za ka samu wata ba kuma sai cikin suratul fatahi karshen sura aya ta karshe gaba daya waɗannan wurare guda hudu da aka kira suna annabi alaihi salatu wassalam in ka karanta ko kuma wasu malami suna karawa da a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin al-ahzab ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce to idan ka karanta irin wannan tunda umarni ake sallu alaihi wa sallimu taslima ya za ka yi a cikin sallah idan waɗannan ababe guda hudu suka faru da kai ko ka ji an kira suna annabi alaihi salatu wassalam ko kuma ka karanta ayin da aka ambaci sunan shi ko kuma ka karanta ayin da take umarni a mihi salati to duka wannan abin da malamai suka ce shine sun yi maganganu da yawa amma in takaita maka zance shine abin da yake a masaban malikiya wanda da shi zan yi fatawa idan ka duba littafin ahlari namu na gargajiya ina fata an gane Allah ji kan Abdurrahman al-Akhdari babban malami ne mutane ne ban san shi ba ya rubuta littattafai da yawa ba ahlari kaɗai rubuta ba wasu suna daukan ya rubuta ahlari ya ilimin shi kenan ai ko ahlarin ya rubuta ya karatun shi kenan kasan ya fi karfin ka ina fata an gane kai ko layi ɗaya baka rubuta ba sai dai cin mutuncin mutane Allah ya sauwaƙe bawan Allah ne na inna na Allah mishi rahama wata ran za mu yi tarihin shi insha Allah Abdurrahman al-Akhdari Allah mishi rahama ya kawo a babin ƙarshen na littafin shi babun fi sahawi sai ya ce wa man sami'a zikra Muhammadin wa huwa fi salati duk wanda ya ji an ambaci suna Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yana cikin sallah yace fa salla alaihi sai ya masa salati fala shay alaihi babu komai akan shi ina fata an gane hakanan imamul baji min malikiya shi ma ya yi irin wannan magana ya ce idan ka ji an kira suna annabi alaihi salatu wasalam a cikin sallah ne ko a huduban juma'a ne babu laifi kami salati ya ce walakin sirran sai dai ka yi shaɓoyi kar ka bayyana har masu sharhi suke cewa saboda auren bayyanawa za ka iya kawo ikhtiladi wa wanda yake gefenka ko wanda yake ainihin saurare to bayan wannan barin ka mana kuma athar guda ɗaya ko guda biyu ibn abi shaiba a cikin al-musannaf ya kawo athar wani daga cikin magabata tambayi hassan in aka ce hassan aka yi shiru wa ake nufi ɗaliban hadisi na shayin wannan magana in aka ce hassan kawai aka yi shiru ba ce ɗan wane ba wa ake nufi wannan sadiq al-hassan al-basri jazakallahu khairan in aka ce hassan kawai malamai suka ce hassan suka yi shiru suna nufin hassan al-basri allah mishi rahama daga cikin manyan tabi'ai kenan ya rasu hijira tana da shekara 110 shekaran da ainihin ibn sirin ya rasu to hassan al-basri an tambaye shi aka ce mutum ne yana sallah sai ji an ambaci sunan annabi zai masa salati ya ce na'am salli alaihi kai min salati kaga hassan al-basri ya ma girmi imamu malik mallakacin shi dan malikiya ne shi tabi'i ne ma ina fata an gane sannan an sake tambayin ibrahim in aka ce ibrahim kawai aka shiru wa ake nufi a littattafan ilimi ibrahim nakhai barakan lafiya ibrahim nakhai shi ma na cikin manyan tabi'ai shi ma aka tambaye shi aka ce wani ne ya ce da shi ina cikin sallah sai na ji an kira suna annabi muhammad zan yi salati ya ce na'am za ka yi salati duk waɗannan tabi'ai ne an fahimci wani abin da kyau to babu laifi in ka an kira suna annabi alaihi salatu wassalam ko ka karanta aya amma abin da ya fi inganci shine ka yi shi a sirru za ga galibi a masallaci idan wani na liman na sallah da ya kira suna annabi sai ka ji masallacin ya cika da salati wannan kan bidi'a ne ba samu magabata suna irin wannan ba kowa zai masa salati ne a cikin zuciya kawai dai bakinka ya motsa dan duk abin da kai bakinka bai motsa ba tunani kake babu lada sai da baka ladan tunani in tunani mai kyau ne amma ka'ida ta ilimi shine kuma ta shari'a duk lokacin da za ka yi karatun ƙur'ani ko wani zikiri ko wani iri ne bakin ka yi motsi harshen ka dalban ka dole su motsa idan ba su yi motsi ba kana tunani ne yanzu ina tunanin karatun ƙur'ani ne ko ina akwai masu yin wannan ka ga mutum ya rike carbi bakin shi shiru ko yana wuridi yanzu kana tunanin za ka yi wuridi ne kun gano wannan Allahumma amin inda za ka gane abin da kyau shine idan kana sallah ai kana tunanin duniya haka ne ko ba haka ba amma baya bata sallah saboda a zuciya ne bakinka bai motsa ba amma da bakinka zai motsa kana magana kaga ka bata sallan to haka zikiri ma yake da kayi shi a zuciya harshe da labba ba su amsa ba ya zamo tunani Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu tsaya a nan waɗannan tambayoyi sai kuma allah kai mu gobe insha allahu mu sake amsa wasu in allah ya yarda allahumma amin akwai wanda ya rubuto kuma ya ce ɗan shi bai da lafiya yana buƙatar yan wasa ɗan shi a cikin addu'a muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya ba wa ɗan shi lafiya ya sa ya zamto kafara za mu shiga karatu kai tsaye wa billahi tawfiq wa alaihi tuklan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ƙul ya kai wannan annabi mai girma ka ce, Inna ma yuhi ilayya abin sani dai kaɗai ana min wahayi, wato shi bambancin annabi da wanda ba annabi ba shi ana masa wahayi, duk wanda ba shi ba ko ba a masa wahayi, yasa shi maganarsa take zama wa shari'a kai tsaye, wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙirƙiransa ba ne ba. ba ra'ayin shi bane ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah sai da ya rantsuwa ce wan najmi idha hawa na rantse da tauraron annajim shine Allah yake cewa ya kira shi da at-tariq yace was sama'i wa tariq wa ma adraka man tariq an-najmu thaqib tauraro ne mai tsananin haske wanda malamai suka ce ya ma fi rana haske amma nisan shi da duniya yasa ba ma gani hasken shi a cikin taurari akwai wanda haskensu ya fi na rana amma saboda nisansu da duniyarmu na earth ba za mu iya ganinsu ba balle ma mu ga wannan hasken to allah ce na rantsuwa da annajim wannan tauraron na annajimu idha hawa ya ce ma dalla sahibukum wa makawa sahibukum wannan dan uwan naku ya ku mutanen makka ma dalla bai bata ba wa magawa bai rude ba bai halaka ba lafiyan shi kalau saboda sun ce mishi majinun sun kira shi da mahaukaci annabi ne kadai za a atakin din shi Allah ba shi kariya shi bai taba karewa ba idan sun ce sai Allah ce ce da su kaza mahaukaci ne Allah ya ce ba mahaukaci bane ba mawaki ne Allah ce ba mawaki bane ba boka ne ce ba boka bane ba duk Allah ke ba shi kariya walahu bi qawli kahin qalilan ولا بقول شاعر قليلا تنزيل من رب العالمين Allah ke bashi kariya suka ce ai kawai ya samu matsalar kwakwalwa ne ya dan rude ko kuma waɗansu ne suka batar da shi Allah ce ma dalla sahibukum ma magawa ce ce ma yantiqu anil hawa baya magana na son zuciya duk abin da zai fara in wa illa wahayi yuha wahayi ne kuma allamahu shadidul quwa wanda yake kawo wahayin ma fa ba wani aljanin da zai tinkare shi allamahu sharidul quwa wani mai tsananin karfi da yake sanar da shi malamin nasa yana da tsananin karfi Allah ce zumirratin fastawa ke sa a can yake cewa muta'in samma ne muta'in shi mala'ika jibrilu abun yi wa da'a ne samma a can sama wurin mala'iku aminu kuma amintacce ne wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين to duk waɗannan kaga Allah kariya ke bawa annabi yace ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in wa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa hikal qawl ala kafirin duk wannan kariya Allah ke bashi yace mu makarantar da shi waka ba wakan bai ma dace da shi ba in wa illa dhikrun wa qur'anun mubin wannan zikiri ne kuma ƙur'ani ne wanda yake bayanin gaskiya filla-filla daki-daki shi yasa wani ke cewa dangane da manzan Allah alaihi salatu wassalam ya ce shi wani irin halitta ne wanda idan aka kira shi aka ambace shi sai ka ji zuciyanka tana narkewa saboda ƙauna ya ce ƙullil habibi bi annani ahawahu wa azubu shauƙan in ata zikirahu ومتى سيأخذني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله yace wai kulka ce ya kai mai magana lil habibi ga wannan masoyin bi annani a hawahu ni fa ina kaunar shi yace wa azubu shauqan ina narkewa saboda kauna da shauki in ata zikirahu idan an batan shi zo shi yace wa mata fa ya'khudhuni haninu li taybatin wa wannan kaunan yaushe za ta dauke ni ne zuwa madina yace Allahumma amin sai ce li azura man salla alaihi Allah dan na ziyarci wanda Allah da kanshi ne masa salati ba wani annabin da Allah ce na masa salati in ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam Allahumma amin to wannan manzon alaihi salatu wassalam Allah sai ce da shi kul ka ce da su ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa duniya gaba ɗaya kaf in ji mahaliccinka wanda shine Allah ka ce da su inna ma yuha ilayya kadai fa ni wahayi ake mini duk abin da na gaya muku ba magana ta bace ba magana ce ta alkhaliku mahalicin ku sai ce annama ilahukum ilahun wahid abun bautan ku kadai fa shine abun bautan nan guda daya fa hal antum muslimuna shin za ku musulunta ko ba za ku musulunta ba bi ma'ana ku mika wuya kawai ilahukum ilahun wahid waɗannan ayoyi ire-iren su sun zo cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul kahf aya ta karshe Allah ce kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun yace kul ka ce da su innama abun sani kadai innama ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku ta hanyar halitta ba ta hanyar daraja ba ina da uwa ina da uba ina da mata ina da 'ya'ya ina bacci ina cin abinci ina shan ruwa ina fata an gane wannan siffofi ne ba na Allah ba ma'anan maganan kenan e, ni ba Allah ba ne ba ba wa daidai nake da ku ba abadan ko limamin angon ka san ba daidai ke da kai ba Allahumma amin balle manzan Allah alaihi salatu wassalam yace to ni mutum ne irin ku ta wannan layin amma fa ba ɗaya nake da ku ba yuha ilayya ni ana min wahayi daga nan kun raba gari kenan ina fata an gane nisan annabi da halitta kamar nisan sama da ƙasa ne ko annabawa ba mai zuwa kusa da shi faƙan nabiyyi na fi khalqin wa fi khuluqin wala midanuhu fi ilmin wala karami ba annabin da zai ma zo kusa da shi yace wala midanuhu ba sa ma sun ma isa suna nesa yana ba su umarni alaihi salatu wassalam kai sa ran tashin kiyama kowane annabi sai ya buya shi zai fito yace mu ne masu gari ina fata an gane to duk waɗannan abubuwan ya nuna maka cewa shi ɗin mutum ne ta hanyar shi ba Allah ba ne ba amma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid abun bauta ku kan shine abun bauta guda ɗaya tak yana ƙara tabbatar da tauhidin da kowane annabi ya tabbatar faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke kauran haduwa da ubangijin shi yace faly'amal amalan salihan ya aiki aiki nagari aiki nagari shine aikin da aka yi shi da ikilasi duk aikin da aka yi shi ba dan Allah ba wannan aikin babu lada duk aikin da aka yi shi dan neman suna babu lada duk aikin da aka yi shi dan aji dan a burge waɗansu masu mulki ko waɗansu masu iko to wannan abin babu lada aka ce wanda zai yi aiki babu ikilasi ya samu lada mutane biyu ne ko uku na farko shine yaro yaro karami ina fata an gane ya karatun ƙurani don ya burge baban shi ya halatta ko ya burge malamin shi ya halatta yara ƙanana wanda su balaga ba an fahimci wani abin da kyau ya halatta ma ce ka yi karatun za a baka abu kaza ko ce ka yi sallah za a siya ma abu kaza duk ya halatta to wannan gaban wajen ibadan yaro ba bukatar ikilasi kun fahimci wani abin da kyau sai wasu malamai suka ce sai mace da za ta yi mijinta da'a ta yi da'an ta yi ne da umarnin Allah kuma don ta burge mijin Allah zai karba an fahimci wannan abin da kyau eh mata ku ji da kyau yawwa Allahumma amin ku yi aikin dan Allah kuma don ku burge mazajen ku akwai lada dan an kawo wani shari'a ne gaban mu ita ma tambata masa abin da yake so wanda na tambaye ta wai ai dan Allah take yi Allah ya ce ai ikhlasi nace ba wajen miji ba nace Allah ne yace ki masa da'a ki burge shi sadaka in kin yi ma dan ki burge shi kin yi ikhlasi din kenan dan kin yi infisalan li amrillahi ta'ala sannan sai wasu malamai suka ce sai wajen biyayya ga iyaye ba ku laifi iyaye ka kyautata musu dan neman yardan Allah kuma dan ka burge su kun gane bambancin abun amma in ba irin wannan gaban ba duk abin da za ka yi ka yi shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala shine faman kan yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha aiki na gari na biyu ya zama an yi shi ya dace da abin da annabi ya karanta ya zama annabi ne ya koyar da wannan ibadan alaihi salatu wassalam bisa ka'idan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun hadisin muslim an gane ko daga nana aisha a cikin bukhari da muslim kuma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minna fa huwa raddun duk aiki a yi shi gwargwadon yadda annabi ya karantar ba kai na ka kirkiro wannan ibadan ba ka ainihin farar da ita sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sai aya ta biyu cikin suratul fusilat qul innama ana qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailun lil mushrikeen Allah yake cewa kadai abun bautanku a wannan ayin shine abun bauta guda daya fastaqimu ilayhi ku daidaita akan tafarkin da ya dora ku ke sa annabi da kanshi fa duk imanin da yake da shi da sanin Allah da bin Allah da da'a da biyayya Allah ce fastaqim kama umarta ka daidaita kamar yadda na umarce ka wa man taba ma'aka wala tabagaw innahu bima ta'maluna basir to da aka ce da annabi fastaqim kama umarta ko kabiru ne ko innahu bima ta'maluna kabir annabi da kanshi aka ce ka daidaita yadda aka umarce ka to kaga min babi aulani da kai mu daidaita kenan shi yasa wani yazo cewa annabi ka umarce ni da wani abu yace qul amantu billahi sumastaqim wato tambaya aka mishi annabi na daban mamaki jawami'ul kalim yace qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak wai ka gaya ni wata magana a musulunci wanda daga yau ba zan ƙara tambayin kowa ba to ni irin tambaya ne wannan ka gaya min wata magana guda ɗaya la as'alu anhu ahadan gaira akan wannan matsalar ba zan ƙara tambayin kowa ba yace qul amantu billahi summastaqim ka ce nayi imani da Allah kuma ka daidaita akan shari'a kaga ya hada shi da aiki dole zai ta tambaya to ya ake imani da Allah ya za a daidaita kaga annabi ya bashi amsa kuma akwai tambayoyi a ciki dole zai ce to summastaqim din ya istiqama din yake ina fata an gane yanzu shi ya ƙara tambayin ba cewa aka yi tambaya ba amantu billahi sun masaƙin to shi na Allah ce fastaƙimu ilai ku daidaita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kullum sau goma sha bakwai mukan ce ihdinas sirat al-mustaqim ko ka faɗa ko liman ya faɗa ka ce amin dole wannan su ya faru sannan kuma ga sallan nafila dole a yi fatiha a ciki dole a ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya wannan ita ce hanyar annabawa da manzanni da siddiqai ashwada dukkan su shine as-siratal mustaqim wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzan Allah alaihi salatu wassalam sannan ce wastagfiruhu kuma ku nemi gafaran Allah wato Allah kullum sai ce mu nemi gafaran shi sai ya san muna saba mishi yana ta hakuri da mu duk da haka ku nemi gafara in gafarta mu Allah ya san muna da rauni ya san bamu isa ba bamu iya ba sai ce wastagfiruhu ku nemi gafaran Allah wa wailul lil mushrikeen narkon azaba ya tabbata ga mushrikai Allah ya tsare mu Allah ya ce inna ma ilahukum ilahun wahid abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya duk da nan annama ne ilahukum ilahun wahidun fa hal antum muslimun shin za ku musulunta za ku miƙa wuya amsa shine eh ya Allah mun miƙa wuya yasa wasu malamai suka ce hal irin wannan ma istifham ce ta qaririya wato Allah ya ce ku musulunta ba tambayan ku yake ba kawai ku sallama ku miƙa wuya kuma duk lokacin da dan adam ya miƙa wa Allah wuya cikin lamuran shi wallahi zai sha mamaki zai bullo maka ta inda baka tsammani wato sallama wa Allah cikin al'amura yana da ban mamaki idan ka duba ibn qayyim al-jawziya a cikin jawabul kafi da ya kawo kissan wannan bawon Allah da aka tare shi za a kashe shi ai kaga ya riga mika wuya barayi suka tare shi a jeji suka kwace masa dukiya kuma za su kashe shi abin da ya ce kawai su ba shi dama yana fila raka'a biyu iya abin da yake bukata kenan suka ce an baka sarkin nafila ina filan kuma sai mun kashe ka a lokacin da ya nafilan abin da ya shi ne ya kira Allah ce an man yi jibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون yace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa ne ne yake amsawa mabukaci almutarru wanda ke tsananin bukata wanda gaba da baya duk sun toshe gabar da ma kudu da arewa wala haula wala quwwata illa billahi kenan duk wata dabarar mutum ta kare wa ke amsa kiran almutarru idza da'ahu yace wa yakshifu su'a ya yaye damuwa da bakin ciki wai ja'alukum khulafa al-ard ya sanya ku gaje kasa yace a ilahun ma Allah wa mutane akwai wani ilahu wanda ba Allah ba babu sai ce qalilan ma tadhakkaruna kadan ne suke tunani su gane a ilahun ma Allah din nan su gane ilahun wahidun kadan ne daga cikin mutane da ya karanta wannan ayan sai ce ya man yujibul mutarra ya mai amsa kiran mai tsananin bukata sai ce in ni mutarru ni mabukaci ne ba ni da wata dabara ta ƙare wa kadda autuka tabbas kuma na kira ka ya ce fa ajibni Allah ka amsa mini yana gama sallan ya yi sallama ya ga waɗannan ɓarayin gaba ɗaya a kwance sun mutu gaba ɗayansu sai ya gauna tsaye da takobi akan doki ya ce kai kuma waye ya ce mala'ika ne daga sama ta hudu Allah ji kiranka ya turo ni na taimaka ma kuma sai an jima tun daga sama ta hudu cikin sakas ya iso bai ma ce daga sama ta ɗaya ba daga sama ta hudu Allah ya turo shi ga can wani bawa na a daji kai masa ɗauki tuni Allah ya kawo ɗauki to wallahi musulmai da suke da Allah muke da al'ahadu samadu wallahi da za mu koma gare shi da bukatunmu su ya biya mana a ce ku ta addu'a su suna ta shirin 2027 ko kun tare a fadan Allah ina fata an gane na ranzai da Allah sai kun ba su mamaki saboda sun takura al'umma suna ta tara kuɗi suna ta tara kuɗi ba za su yi komi boy 2027 to sai ku kuma ku tare a fadan wanda yake da 2027 din wala da an sha mamaki ai ba abin mamaki na Allah kalli abin da ya faru da Amerika Afghanistan Amerika ta shiga Afghanistan tun 2001 shekara 20 har zuwa 2021 sun iya kare taliban Amerika da kawayen tafa na neto gaba ɗaya sai da suke gudunwa ba Amerika kaɗai ba sojoji 150 na Amerika banda sojojin Ingila da Faransa da Germany da Canada da wane ne da Britain kowa ya kai taimako ba wanda bai kai sojoji ba amma suka gama taron danginsu shekara ashirin suna ta'addanci rana ɗaya suka bar ƙasan a guje taliban kuma suka dawo ina fata an gane to ba abin da ke nuna maka wannan wallahi sai ƙarfin allah allah ne kaɗai zai iya faɗa da waɗannan mutanen taliban ɗin nan fa ba su da nukiliya ba su da rocket wannan mizal da ke tashi ba su da shi bindiga ne suke riƙewa sun kore amurka da kafansu suka fita kun fanci wannan abin da kyau to karfin imani ne ka wannan abu ke sa in ka duba duk abin da suke da iran a yau wallahi abin kunya ne kwana biyar suna fada da iran wanda sun ce a cikin awa 24 za su gama da iran 24 hours suka ce har yau suna fada da iran to kuma babban abin takaicin shine wasu daga cikin musulman masu kwakwalen kifi ɗazu na ga wani yana rubutu wasu yana jin daɗi ana kashe yin shi'a ta da tsafin mahaukaci ne shi ƙarƙari ka ce sun zage sahabbai to su waɗancan zagin allah da annabi suke ga mai zagin allah na faɗa da mai zagin sahabi ban gane kun gane abin ba kuma amerika da isra'ila ba suna faɗa da iran da yin shi'a ba ne ba suna faɗa da su ne da sunan musulmai ne islamic republic of iran suka ce ba sai da wannan sunan ba sai da amai da shi republic of iran a cire islamic din kun fahimci wannan abin da kyau a daina takura mata su sa niqabi da hijabi dole wannan an takura yancin mata farkon abin da suka yi wa iran shine hada su fada da saddam hussein 1988 suka amin saddam suka bashi makamai ya yaƙi iran abin bai yi ba aka yi sulhu aka zo ana zaman lafiya tun lokacin suke yakan su har zuwa yau kuma sun kasa kai su kasa da matsayinka na musulmi ka sani idan amurka da isra'ila ta karya iran ta yi nasara saudi arabiyan naka da kake gadara kanta za su dawo wallahi tallahi ai su musulunci ne ba sa su ba wai shi'a ba ne ba sa so ina ransu da shi'a su kai kasan shi'a yanzu da shi'a da ɗarika da izala duk musulmai na agunsu dukkansu dai ƙur'ani ne ka'aba suke kalla su yi sallah wannan faɗan cikin gida ne a barin mu kayan mu an gane ko idan wani na waje ya taɓa mu mu haɗu mu yi maganin shi Allahumma amin shi yasa hatta Allah cikin alhaji Musa dan kwairo yace kaga faɗan gida na dangi gyaran shi ɗaya ake bare mai shiga ciki nai in ya yi shishigi duk ranar da an ka shirya kunya yake fashi ɗai allahumma amin to domestic matsala tsakanin shi'a da sunna wannan abu ne sama da shekara dubu amma yahudawa da kafaran duniya makiyanmu ne wannan aduwul awwal al'aduwul mushtarak common enemy kenan shi yasa musulmai dole su sake tunani idan muna rigima da juna ya sha bamban da wani kafiri ya kawo mana hari duk kafirin da ya taba dan dariƙa mu ya taba kun gane wani abin da kyau dan shan da musulunci yake faɗa ba da dariƙa ba dole ma mu yaƙe shi haka kafiran da ke yaƙen shi a su mu suke yaƙa to lokacin da muka gane wannan shine mun dawo hayyace mu in ba mu gane wannan ba to lalle muna da sauran aiki Allah ya ce annama ilahukum ilahun wahid dukkan da Allah mu guda ɗaya ne Qur'anin guda ɗaya ne sunnan guda ɗaya ne alƙiblan guda ɗaya ce ba wanda ke kallon yamma ya sallah Allah ya samu dace Allah ce fa'inta wallau idan kun waske kun juya da baya kun ƙi ku amsa kira ta kalman tawallau a larabci ta'un ne guda biyu asalin shi ta tawallau ne to a larabci idan ta'un suka haɗu guda biyu ya halatta a shafi guda ɗaya fa'inta wallau ya halatta ka ce fa'inta tawallau ka tabbatar da ta'un ko ka shafe ta duk inda suka zo a ƙur'ani sai ga afala ta zakarun wani kun afala ta zakarun saboda a nuna maka kowanne ya halatta kuma duk ma'anan guda ɗaya ne fa in tawallau idan kun waske kun juya da baya kun ji ku amsa kira ta fa qul Allah ce kace da su ya kai wannan annabi mai girma azantu kuma ala sawa'in azantu kun ina muku shela ala sawa'in malamai suke maganganu daban-daban akan ma'anan ala sawa'in wasu daga cikin malamai kama abinda ibn kasir ya kawo shine ina sanar da ku cewar ana bari ummin kuma an tumbura wa minni ba ni ba ku kuma ba ku ba ni in dai ba ku amsa kira na ba ba ku musulunta ba ba ku sallama ba babu ku babu ni ni ma babu ni ba ku ina fata an gane shi yasa Allah ke cewa a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma don in ka ɗauko su zai koma bisa ga ma'anan lakum dinukum waliyadi addinin ku naku ne addini na nawa ne ka ci naka in ci nawa in dai har ba ku miƙa wuya ku musulunta ba faƙul azantu kuma ala sawa'in amali li amali bi zalika wa lakum amalukum bi zalik ke sa Allah faɗa can yake cewa a cikin suratu al-baqara am taquluna inna ibrahima kafin wannan ayan ara wace aya ne kafin wannan ayan malam sadiq am taquluna inna ibrahima wa isma'ila na wala tuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisuna barakallahu fi Allah ce kul ka ce da su atuhajjuna na fillahi shin kuna ja'in ja da mu ne cikin lamarin ubangiji cewa shi kadai za a bauta wa kuna musu da mu wa huwa rabbuna wa rabbukum ko ku so ko ku ki shine ubangijinmu shine ubangijinmu a nan kan dole mun yi tarayya shi ya halice ku shi ya halice mu tauhidin rububiyya dole ku sallama shi ke kawo duhun dare shi ke kawo hasken rana shi ke kawo ruwan sama shi ke kawo fari shi ke kashewa ya raya gumakan kun nan ba su suke yi ba annabi isa ma ba shi yake yi ba shi ne wa huwa rabbuna wa rabbukum amma walana a'maluna wa lakum a'malukum nan kan mun rabu mu yi musulunci mu ku kafircin addinin mu namu ne kuma naku naku ne amma wa nahnu lahu mukhlisuna mu kan gare shi muke mika wuya gare shi muke sallamawa shine fa in tawallaw fa qul adantukum ala sawa ku sani ina muku ina muku shela ina sarar da ku ala sawa'in wasu malamai suka ce ala sawa'in daidai wa daida da tsoho da saurayi da mace da namiji ala sawa'in dukkan ku hukuncin kuɗe ne a wurina ba wanda ban gayawa ba na sauke haƙƙi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa in adari in dinnan annafiya ce ma'ananta ma adari ni kan dai ban sani ba a qaribun an ba'idun ma tu'adun abinda aka muku alƙawari na azaba shin a kusa yake ko kuma a nesa yake annabi ya ce ban sani ba ma'ana abinda annabi ke nufi shine Allah ya mishi alƙawarin cewar duk wanda yake mika wuya akwai abin da zai faru to wani alƙawarin na Allah ni ban sani ba a qaribun anan kusa zai zo an ba'idun ko a nesa yake wannan al'amari kuma yana hannun Allah annabi yana mika ainihin rububiyya da uluhiyya gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala shi bai sani ba Allah ne ya san yaushe abin zai zo shi yasa annabi yake faɗa a wurare daban-daban da umarnin Allah subhanahu wataala cewa shi bai san gaibu ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun bal dalaka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun cewa la ya'lamu babu wanda ya san gaibu fi samawati wala fil ardi a sama ko a ƙasa illallahu sai Allah yasa duk wanda ya da'awan sanin gaibu ya kafurta duk wanda ya da'awan ya san gaibu to lalle ya samu matsala yasa za ka yi mamaki 'yan siyasa ka ji suna cewa ai mu muke kaza mu za mu yi kaza wannan kalmar tana da hatsari eh mu muka yi kaza ko mu za mu yi kaza kamar yana da assurance ma zai kai wannan lokaci har ma yana da ikon zai karewa ne Allah ya ce wa in adari aqaribun an ba'idun ma tu'adun ni kan dai ban sani ba abinda aka muku alkawari na azaba a nan kusa zai zo ko a nesa zai zo wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين Allah ce innahu yanda al'amarin yake shi Allah subhanahu wa ta'ala ya alamul jahara min alƙauli shi ne masanin abin da aka bayyana na magana duk abin da ka bayyana da harshenka Allah ya sani wa ma taktumuna haka duk abin da kuka ɓoye a cikin zuciya ma Allah ya sani sai dai ka yaudari ɗan adam Allah ba za ka yaudare shi ba inna Allah ya alamul gaiba jami'ahu in ji ibn kasir yace Allah ya san dukkanin gaibu gaba ɗayan shi wa ya alamu ya san ma yuzhiruhu ibadu abinda bayi suke bayyanawa wa ma yusirruna da abinda suke boyewa ya alamu zawahira ya san abinda ke bayyane wadda ma'ira ya san abinda ke cikin zukata wa ya alamu sirra ya san abinda ke ainihin boye wa akhfa ya san abinda ke boye duk abinda ka boye a zuciyanka ke yasa tabbata cikin hadisi daga manzo alaihi salatu wassalam yace Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon suran halittan Allah ba zai kalli kai fari ne kai baki ne kai mai kiba ne ko siriri ne ko fari ko baki ko wankan tarwada ko gajere ko dogo ba ruwan Allah da wannan abinda Allah ce kallo mai ke cikin zuciyarka kisa a kullun tsarkin zuciya shine karshen al'amari kisa a kullun mu yi kokarin tsarkake zuciyarmu kuma na daga cikin abin da zai taimaka maka wajen tsarkake zuciya akwai ikhlasi kaga ikhlasi yan uwa shi ne kashin bayan ibada gaba daya idan kana karanta tarihin magabata idan ka ji yadda suke ikhlasi za ka yi mamaki wani ke ba da labari ya ce mun yi tafiya da wani daga cikin magabata mun dawo daga yaƙi sai muka tsaya ana hutawa da daddare za a kwana bayan sallah su ba ci gaba da tafiya kamar da ɗabi'an annabi ke da sahabbai magabata na koyi da shi a wannan abu ya ce sai na ga ya suɗaɗe cikin dare ya tashi ya fita daga cikin mutane ya ce ni kuma sai na bi shi amma bai san na bi shi ba ya ce ina kallon shi shiga can cikin jeji bayan wata bishiya ya je ya alwala sai ya fara sallah ya ce yana wannan sallar ni kuma na matsa kusa da shi ina jin irin abin da yake faɗa ya ce dai ga irin ibadan da yake da ya ji kalmomin da yake wa Allah kirari sai hankalin shi ya tashi shi wanda yake sararon nashi ya ga gajiyan yaƙi da muka dawo amma an kwanta a yi bacci don a huta kuma za a ci gaba da tafiya da safe ya zo yana wannan sallah kuma yana wa Allah kuka yana nuna ma shi ba abin da yake na ibada ya ce yana gama sallan sai ji motsin alamun mutum na tare da shi sai ce waye ne wannan don Allah kaga ya ce wane ne sai ce to yana roƙon shi dan girman Allah kada gaya wa kowa wannan abin da ya gani shi damuwarsa kenan yace dan girman Allah kar ka gaya wa kowa wannan abin sai ce na maka alƙawari ban maka alƙawari ba ya ce saboda ilimi na gani dole na karantar da mutane alkawari ɗaya zan maka ba zan gaya wa kowa ba har abada idan na riga ka mutuwa ya ce amma in ka riga ni mutuwa to zan ba da labari don lokacin ka kubuta kun fanci ban abin yawa domin idan yana raye ne za a bata masa aiki amma in ya rasu shi kenan ya sha to kuma shi ɗin bai ba da labari ba sai da ya rasu to haka magabata suke wajen ikhlasi na yi don Allah za su ma abu kun ba sa so kowa ya sani to shi yasa Allah ba abin da ke kalla irin zuciya yasa ibn kasir yake cewa ya alamu ya san abin da bayi suke aikatawa mal ibadu mal, mal, mal ibadu ko ubadu amilun fi ajharihim wa fi asrarihim wa sayjuzihim ala dhalik ala al wal jalil Allah ya san abin da bai ke aikatawa a bayyane ko a ɓoye zai musu sakamako gwargwadon aikinsu idan kaɗan ne in ma mai yawa ne aikin zai ba da lada gwargwadon niyyar mutum gwargwadon tsoron Allah gwargwadon yawan ladanka kisa Allah azurta mu da ikhlasi shi yasa babban abin da za ka yi yaƙi da shi shine riya yi ba dan Allah ba a kullum kai ta addu'an Allah ya azurta ka da yi dan Allah kana samun wannan kayi nasara shedan kan ka masa kutufo ka gama da shi ba abin da shaidan ya tsara irin ikhlasi matukar shaidan kai nasara kan shi wurin ikhlasi to ka gama da shi Allah sai ce wayin adari ni kan ban sani ba annabi yake ga mutanen shi la'allahu fitnatul lakum wannan kafircin da kuke watakila jarrabawa ce daga Allah a gare ku wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi wa in adari ni ban sani ba la'allahu fitnatul lakum wannan jinkirin da Allah ya na kawo azaban jarrabawa ne a gare ku kowanne kuma zai dauka idan Allah ya ga dama sai jarrabi mutum akan bata ya tafi akan kafirci har illa ma sha Allah in kuma Allah ya ga dama kana kan sabon Allah sai ya baka lafiya kana ta cin nasara yace wala tahsab wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum azabun muhim yace kada kafirai su yi tsammanin jinkirin da nake musu alkhairi na a gare su a ina musu jinkiri ne don su ƙara yawan zunubi akwai lokacin da Allah zai bar mai sabo ta sabo saboda Allah na so ya ta tara zunubi da yawa wato idan za a kai shi hawa na uku ne a jahannama Allah so yake a kai shi hawa na goma to sai Allah ba shi tsawon rai ya ba shi lafiya ya ta sabon Allah yana kuma shanawa yana sabawa Allah yana cin nasara yana saba wa Allah ya samu lafiya yana saba wa Allah yana ƙara ci gaba a rayuwa to wannan ba alkhairi bane ba duk lokacin da kake sabon Allah kai kana ci gaba to wallahi tallahi ka shiga uku hadisi ne ingantacce annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace idza ra'aita al-abda yu'tihi Allah ma yasha'u wa huwa musirrun ala ma'asi fa'alan bi annahu istidrajun min Allah ta'ala idan ka ga bawa yana ci gaba da sabon Allah kuma Allah na bashi duk abin da yake so ka sani talala Allah ke mishi to talala kuma ko na jami'an tsaro ne ka san matsala ne ina fata an gane kai ta laifi suna ta bibiyan ka to ran da suka damƙe ka shiga uku wanda lokaci dai a kama ka yafi ina fata an gane to wannan abun to dan adam ne ke ma talala duran da ya kama ka to ba za ka share ba to balle a ce talala irin na Allah subhanahu wataala ya ce wayin adari ban sani ba da allahu fitnatul lakum watakila wannan jinkirin ko wannan batan da kuke kai jarrabawa ce daga allah a gare ku wa mata'un da wani dan jin daɗi da allah ya baku ilahinin zuwa ga wani dan lokaci dan kaɗan duk daɗin da za a ji na duniya daɗi ne dan kalila dan daɗi ne da ke da limitation duk abin da aka ce maka yana da iyaka to ba shi da daɗi ko zaman ofis ne da an baka ofis zuwa shekara kaza za ka sauka sai ka ji daɗin ya samu matsala duk abin da aka ce maka yana da limit to an samu matsala duk wani abu da kake a rayuwa kuma yana da limitation rayuwar kanta gaba ɗaya ma tana da adadi kuma wato adadin rayuwa yana da ban tsoro da Allah ya rufe abin babu wanda ya sani kaga in ka zama gwamna ka san shekara hudu za ka yi ko ka ƙara cin zaɓe ko ka faɗi sai ka yi shiri ina fata an gane shirin mai kyau ko mummuna ya danganci wanda ka yi idan ka ƙara ci ɗin ka san shekara hudu za ka yi duk wani abu da aka baka aka ce zuwa lokaci kaza to kana shirya mishi to ita rayuwa Allah ga gaya maka ran da zaka mutu Allah sai boye maka wannan boyewan kuma rahama ne ina fata an gane rahama ne ga bayi inda a ce dan adam ya san ran da zai mutu to rikicewa zai ina fata an gane to Allah sai boye kowa ba wanda ya sani kaga mai lafiya ya rasu ya bar mara lafiya wa kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin ashahina min ad-dahri kaga lafiyayye yayi kwatsam a ce maka ya rasu akwai wani wanda ya rasu yau da abin ya ban tsoro wanda mutum ne lafiyayye kuma kullum yana tirenin da safi na motsa jiki ina fata an gane yana yawan motsa jiki irin a samu lafiya din nan an ce motsa jiki na ƙara tsawon rai to kawai sai ya rasu yau ina fata an gane an zo an tara mutane aka kawo wani expert masanin heart attack zai musu bayanin da za ka kare kanka daga mutuwan fuju'a a ce kutsam ka mutu din nan ya ce heart attack ne wannan zan muku bayani yadda za ku kare kanku yadda za ku yi tsawon rai ba za ku mutu da wuri ba wallahi tallahi a wurin yana bayani shi ya faɗi mutu shi da ya zo ya karantar da su yadda za su yi tsawon rai an gane ko kada samu heart attack a ce kwatsan mutum ya faɗi ya mutu shi a wajen yana jawabi ya faɗi ko shi kenan ya tafi ina fata an gane shi yasa wani ya burge ni yana jawabi ya ce idan abin da ya kamata ka yi ya ce kullum ka dinga motsa jiki akalla na minti talatin ya ce ka rage shan zaƙi ka rage cin jan nama ka dinga samun baccin awa takwas ka rage shan nescape ya yi lissafa ya lissafa ce idan ka gama gaba ɗaya kam kuma sai ka mutu ban gane ko kun gane ba sai da ya gama lissafawa ya ce idan an gama wannan kam kuma sai ka faɗi ka mutu kawai ka bi allah alaji wallahi ka ci namanka yauwa ba abin da zai faru allahumma amin abin da ya kamata kawai ka bi allah ka mutu ka shiga aljanna bata maka lokaci za su don su babu allah cikin maganinsu gaba daya ba zai ce ka riƙe azkar ba na safe da yamma ba zai ce ka kula da sallan farilla ba ba zai ce ka bi iyayenka ba ba zai haɗa ka da allah ba ba zai ma raba ka da su ne yanzu dabaranka ne zai sa ka yi tsawon rai wa gaya maka allah cikin dakta amal biyu ke tun wajen shekaru 25 da suka wuce ko da shida tun wurin iya 2000 kaga shekara 26 kenan wai ya je asibiti shi yake ba mu labari muna karatun tirmizi wai sai likita ya ce aka rama kalla akwai bukatan ka rage cin jin nama saboda shekarun ka ya dan ja kaza kaza dan kai tsawon ya ce to na ji ya ce dan shi yana zaune shi tuka shi kai shi ya ce da muka fito muna tafiya ce mun zo daidai wuri kaza na goni balan gujaja wur na ce wane ifakin a nan je ka san wani na ɗari kaza ya ce amma nan yanzu falike ce kai sauka ka je ka san wani nama ce kullum muna ƙara haddasa na wani nama za mu abji tsoro ya ce ai ba naman da za mu ji tsoro ai dakta amma sai dai shekara 84 a duniya ya rasu ba likitan da ya biyawa ina fata an gane da lokacin te kuma ya rasu amma ko ya ci nama ko kar ya ci ya shekara 84 kun fanci wani abin da kyau to babban abin da ke akwai babu laifi ka kula da lafiya amma ka bi Allah shine babban kula da lafiya waɗancan za su raba ka da imanin ka ne kawai Allah ya ce wa matawun ilahin da jin daɗi na ɗan lokaci shi yasa Allah ce a cikin alkur'ani mai girma qul la tusaluna amma ajramna wa la nusal amma tamalun qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim sai Allah ya ce ma aya ta ƙarshe
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال سي منزان الله يجي أو تروى يقول ainihin aksarul qurra'u sun karanta shi ne da kul kaɗan ne daga cikin qura'u sun karanta shi da kala malamai suka ce nan ka ɗauki ƙira'an ƙul rabbi kun bil haƙƙi Allah ke umartan manzan Allah alaihi salatu wasalam ka ce da kafuran duniya gaba ɗaya kaf rabbi kun bil haƙƙi rabbi ya ubangiji na uhkum kai hukunci tsakaninmu da su bil haƙƙi da gaskiya wa rabbuna rahamanu ubangiji shine ainihin ar-rahmanu mai faɗin rahama al-musta'anu wanda ake neman taimakon shi alama ta sifon a bisa abin da kuke siffanta Allah da shi ko kuke siffanta manzon Allah da shi na ƙarya shine ma'anan rabbana ftaha bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina ya ubangiji kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu nan hukunci na gaskiya domin kai ne khairul fatihina to anan ma sai ce rabbi kun bil haqqi ya ubangiji kai hukunci na gaskiya tsakaninmu da su wa rabbuna rahmanu ubangijinmu shine ar-rahmanu wannan sunan yana cikin sunaye mafi girma da Allah ke so ar-rahmanu fas'al bihi khabira ar-rahmanu ala al-arshi stawa ar-rahmanu allama al-qur'an ar-rahman Allah na son wannan suna ke yasa idan ka kira shi da ar-rahmanu yana son wannan suna ke yasa ya zabe shi a matsayin suna na biyu da ya bude al-qur'ani da shi bismillahi sai ar-rahman sai ar-rahimu su ne sunan da haramun ne a sa wani ina fata an gane Allah ka ɗake kira da Allahu shi ka ɗake kira da ar-rahmanu ke sa ce rabbi samawati wal ardi ma bayyana ma fa'abudhu wasabil ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin mai suna irin na Allah amsa shine babu to ar-rahman ya ubangijin rahama al-musta'anu wanda ake neman taimakon shi alama ta sifun kan abin da kuke siffanta manzan Allah da shi kuna ce masa mahaukaci kuna ce masa makaryaci kuna ce masa mawaki kuna cewa Allah na da ɗa Allah na da mata Allah uku ne ya Allah ya hukunci tsakaninmu da su hukunci na gaskiya mu kan bamu yadda ba kai ne al'ahadu samadu wanda ka aiko shi ne Muhammadu Rasulullahi alaihi salatu wassalamu ina ga saboda suran ta kare nan ya kamata mu tsaya gobe za mu shiga suratul hajji insha Allah Allahumma amin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa abinda muka karanta cikin suratul anbiya'i ya Allah ka ba mu duk albarkan da ke cikin wannan sura annabawan da muka karanta tarihin su Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala wannan jihar tamu ta gombe Allah ka zaunar da mu lafiya akwai kalubale na harkar insecurity musamman a ainihin yammacin aqua local government ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana ɗauki jami'an tsaronmu da 'yan sanda da sojoji da civil defense da duk waɗanda suke da hannu wajen taimakawa wannan abin ya zo ƙarshe Allah ka taimake su gwamnatin jiha tana iya ƙoƙarinta wajen su ga an yi maganin wannan abin abin ne ba abin da za a yi sai addu'a fatanmu shine duk wanda yake da hannu waje ga an kashe wannan abun an kawo ƙarshen shi Allah ka taimake shi wanda yake da hannu kuma waje ga wannan abun ya ci gaba don biyan bukatan shi ya Allah ba mu san shi ba Allah ka san shi ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi ya Allah ka iyan mana ya Allah ka taimake mu ya Allah ka agaje mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين